بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه قال جد الأولياء الله سبحانه وتعالى بساكنا ونمودع وأن مجلس كرش درسنا وأن مبلتهنا أمة الجديد يوم راوة الإجرام da sha biyar da wata ana rabi isani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da biyar wanda ya daidai talatin da wata na goma shekara ta dubu da ashirin da uku ya kuli ga wani musallin rahimahullahu ta'ala wata sihul wasiyatu bil majhul ce wasiya ta halitta ko ta anganta da abin da ba a sani ba yi wa mutum wasiya da wani abu za ka ba shi amma ba ka waɗi abin ba ba a sani ba a san mene ne ba ka hanzin min malihi kamar ka faɗi wani ɓangare a cikin dukiyarka ake zan ba ka wani abu a cikin dukiyarka in na mutu a baka wani abu a cikin dukiyarka au juzi'in ko ka faɗi wani yanki au nasibin ko wani ɓangare na rabu ka ce kana da kaza wani abu zalika da makwancin wannan minar wasaya na daga siyu allaci na salaha mai kadarin muhaddad wanda ba a sa mata ba gwalgwaro da aka iyakance ya halitta ne me yasa bi annan wasiyata ta siyu bil ma'adu domin wasiya tana inganta da abin da babu shi na wanda haka bakara bakara aka yi wasiya a kansa da ke lokacin da ana yi kama sabaka fatasihu bil majhul haka na abinda ba sani ba shi akwai shi amma majhul ne ba san shi bane ba kenan shi akwai shi amma ba san ba ko menene min babi aula fatasihu min babi aula kuna jigon tana inganta min babi aula kenan wannan shi min babi aula kenan wannan shi ne bawa da ya fi kowanne cancanta sai in wancan ba bai ba wannan min babi aula wani ma sabaka zikiru fil mas'alatil madiya saboda abinda ya gabata an batansa a mas'ala ta gabata wa yidihul warasa ma sha'u to kuna ji da kyau ko an ce ya halitta kai wasiya ka ce a ba mutum wani bangare a cikin dukiyar ka ba ka ruwa ko mene to sai yanzu me za a baka mutumin ya mutu magadan shi me za su baka to a wannan bayani ne farko sai suka ce wa yi warasatu ma sha'u magana su baka abin da suka so ai abin kirki anan eh kenan inda misali a al'adance a garin idan mutum ya faɗi irin wannan an san ga abin da za a bashi ina ga kashi goma ba za su bashi ɗaya ba ina ka ci abin da suka ga dama min mali muwarrisihim daga dukiyar wanda suke gada almusi bi hadhihi alwasiya wanda ya wasiya da wannan wasiya almajhula da ba sani ba li anna hadha almal alladhi sayutunahu iyahu domin wannan dukiyar da za su bashi su magada abinda suka ga daman nan walau kana qalilan suka ce ai ko da dan kadan ne yace tasduqu alaihi hadhihi almusammayat kenan wannan abin da aka ambata yana yin daidai ne ba na yana zama gaskiya misali ya ce a bashi wani abu sai kwado jika goma ko ba ai kun bashi wani abu shi ne suke su wani za ku ji dai wannan hukunci Allah ta yi juz'un wani shi ne yanki a hazin ko bangare a wani sirrin ko wani rabo fa kana mujiziyan suka ce ya isa yanzu kuma yanzu wannan ko kenan yanzu magana da aka yi anan mutum ne ya maka wasiya ya ce idan ya mutu a baka wani abu a cikin dukiyarsa ko ce a baka wani bangare a cikin dukiya iri kaza amma bai hudu ba ga abin da za a baka to shi kenan yanzu ya mutu yanzu a baka sai malamai a wannan magana ta farko suka ce a kawai abin da magana suka gada za su bashi saboda ne suka ce a domin duk abin da suka ɗauka suka bashi ai sun bada ne to kun ji wannan magana to sai ku ji magana ta gaba wanda ba ba zu alil ilmi ila anna al musa al wujuda ma yurad bi hadhihi tasmiyat وهذه الألفاظ لعرف أهل البلد wasu malamai sun taɓa akan cewar wannan wanda aka wa wasiya e za a ba shi abin da aka ambatan nan na daga wannan lafuzza da aka faɗa ko juzu ko hazu ko da sif amma a cikin al'adar yan gari kenan kaga abu ya daidai kenan yanzu ba kawai abin da ko gada za ku ba shi ba kenan ko wa ya sani irin mutum ne kaza mai dukiya iri kaza in ya ce zai baka wani abu dukiyarsa kadai a al'adance mu a gari to ya kamata a ce an baka daidai kasa kuma wannan abu ne da ke sananne ko a kowane gari al'adance akwai abin da in an baka kowa bai yi magana ba kai ba kai magana to wannan shi ne domin al'ada ana aiki da ita inda babu nasi da ya nuna cewar da abin da za a haddace to yanzu kuma sai a dawo akan al'ada a aiki shi yasa musulunci ba jiwar da al'ada gaba ɗaya ba akwai inda ake bukatar ta yanzu kamar misali da aka ce mutum idan ya auri mace ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya sa ta gida amma sai aka ce bil ma'ruf al'adance da yake daidai ƙarfin al'adar gare yanzu misali irin wani gidajen da muke shiga in ka auri mace a makka ka sa ta wani gidan ta shiga ba ta shiga ba ka ba ta irin wani abincin da kake kawo wato da ga mata masara a makka wata shi kenan kowane wuri an san abinda idan ka yi an san al'adance ba kusa ba daga wani kenan yanzu su ma'anin suka ce kenan al'adar yan garin abinda idan aka ɗauka aka baka wanda kowa ya yarda da cewar ba a shiga haƙinka ba to wannan shi ne kamata a bada kun gane ko yawwa to haka za a bada wa hadhihi al-alfaz fi urfi al-balad wannan lafazza irin daidai al'ada kenan idan mutum ya ce a baka bangare ko ya ce a baka wani yanki ko ce a hudu rabo na musamman a bashi a dukiyata to kowane za a kalli kalmar kuma a kalli ta al'adar yan gari a ce kai mutum yanzu kamar mai hali yawa ne idan ya ce in ka mutu a hudu wani bangare a duke shi a baka ba gaskiya mu a garin ya kamata a ce an baka kafa to da shi za a aiki amma aka ce a bari magada yanzu ina ruwan su kawai shi ta goma za su baka su ji alawa da hakuri kun gane ko a haka ne ko su saboda haka kenan a al'adance abinda in an bada kowa zai ce yayi kowa zai ce eh al'adar garin nan ba hutu ba to wannan malai ce cewa li'anna al'urfa yukhassisu al'am domin abu al'ada tana keɓancewa abin da ya zo aka faɗe shi a jimilce in abu ya zo a jimilce ba a yi bayani ba ƙayyade shi ba to marji uhu ilal urf makomar shi al'ada kamar yanzu misali da Allah ce idan mun yi bulaguro mai kasar ko to da aka ce in mun yi bulaguro a Qur'ani kilo ne aka ce a lokacin kiran ba ko an ce masafa hailo ko an burdi kenan wannan malumin suke kokari suke ce a kilo 40 mil 48 wannan ijtihadi na malumi amma babu nasi da ce mil 48 to kenan ina da goma al'ada kamar zihu ila al'ur shi yasa yin kasar ya shahi kowane gari mu yanzu a da magaran sai a tambaye mu ina da in mutum ya tahi in yaje za ku ce yayi bulaguro shi kenan an kare balma malamai suka ce akwai nasi wanda yake nuna annabi sallallahu alaihi yayi kasar da gurin da bai kai wannan kira magana kira 48 ba ta so ba kira yanzu in muka kalli wannan nasi ashe daga nan idan ka je muryewa sai kai kasan ko babu ne ko a al'adance duk inda ka je a ce in ka tafi turmuni ya ce ya yi bulagula ta turmuni to yake yake kasan turmun da mune ɗaya ne kun gane ko kenan duk abin da za a iya cewa ka ɗaya ne bulagula shi ke nan ya kare amma da ka gangara ka je nan kanya a ce ka yi bulagula ya ce a ya ce nan kanya ya dawo ko da za ka kwana uku ويقيد المطلق كما ينا قيدوا wanda yazo a mutlaq wanda aka zo da shi a sake ba mushi da ka'ida shike bismillah
وما زال عليه مرسوس فيه ولا يكتم أشد وزاد أي سبيلا أي جاء قال الإسلام والذين يشركون قال شخص يوفي على الأجر الذي تحدث مسألة الورد ولو سبق على تكبرنا ووسع بمثل مسلم حديث له أي موسى له قدره فإن كان معه بفرد فأمه فاتخذت مسألة الورد بدون وسيلة من ثمانية عشر لأمه أصل ثلاثة والأبناء الباقي خمسة عشر لكل واحد منهم خمسة وجدت عليها مثل مثل مثل من خمسة خمسة فصارت من ثلاثة وعشرين
Yake na ƙarfi. To sai malar ci gaba da cewa, To wa in auta lahu bi misli nasibi ahadi wa rasatihi. Idan ga wannan mutumin wasiyar dai maka, ya ce idan na mutu wani a bashi daidai abin da za a ba ɗiyana kiran daidai yanzu kenan a gado kun yi daidai da da ɗiya to shi kenan ya ce falahu misulu a ƙallihim nasiba za a diba wane ne a cikinsu mai ƙaramin rabin sai a bashi daidai wannan li'an hada huwa mutayakkal domin shi ne wanda an tabbata da cewar lalle aka bashi na ɗa to an bashi da bashi wa ma za da alaihi in ku a ƙara a wannan mashkuku bi ana shakka kenan fala su mutu ma a shakki in akwai shakkuku bai tabbata ba kenan za a diba waye mafi kaɗan to zau da haka inda bai kayyade ba in diya maza ne waye ƙasar duka kusan da yi haka za inda mace ne za a ce sai komo ƙasa amma inda ɗaya namiji duka ɗiya maza ne zan ce a ƙari to sai ke cewa wa ma tsayyatau faraizu mutu ba shaki wa yi zaɗu alfarida ya ce to wannan abin da ka ce a bashi shi ko ba ɗanka ba ne yanzu aka zo in za a buga gado sai an ƙara da sunan shi ya shiga ci ba ciki iya sun ƙari kenan to sai a ƙara akan farilla da za a yi ai izadu hadar miqdar ya ce wannan gwargwaro za a ƙada allaje ta hiku watan shakas wanda wani mutum ya cancanta bin wasiya da wasiyar da aka mishi alal adad da nisa hazmin akan adadin da wasiyar ta anganta akai mas'alatar warsa akan mas'ala ta masu gado sai a diba nawa ce mas'alar suna kama in kaza za ta kama ya an ɗora wannan nashi a sama sai a buga ta sannan to misali gashi nan falau khalas ba salasatu bani falau khalafa salasata banin da zai bar 'ya'ya maza guda uku to kuna jigo wawansa bi misal nasibi ahadi yace kuma wani a bashi daidai abin da ba diyana to ya za yi falahu aina gare shi ayi lil musalahu wanda aka mishi wasiyan nan za a bashi arrubu rubu kun gane ko me yasa aka ce za a bashi rubu rubi nawa ne ɗaya a cikin nawa a cikin hudu ɗiya nawa ne a can uku in gama da jiwa hudu kenan shi ne aka ce a bashi rubi yau haka ne ko da sahi tun da ai yanzu ya zama na hudu kenan hudu za a raba dukiya a bashi rubi to shi kenan in za a kasa dukiya yanzu kenan sai mu dawo kasa dukiyar kenan za a bashi rubi fa in kana ma'ahu min zu faradin to in a cikinsu akwai wanda yake ci da faradi wanda ba da tasiri ba mai ci da faradi wanda ake ba shi nashi kadai an hudda shi saura ko na masu ci da ta'asibi ne wanda ko wani abu ya yi saura nasu ne yanzu misali kamar mace aka ga da fari take ci in aka zo sai kadai ko su uno ne ko su ne ko su biyu ne ko su uku ne tumni za a basu daga wannan ke su an kare da su to saboda haka suna yi ta masu ci da faradi ko kuma a ce uwa ce akwai diya ita ma faradi ne ko uba ne akwai diya shi ma faradi ne aka ba shi rabon shi ya huta saura na ɗiya ne to yanzu a kowane za a bashi faradi yanzu za a bashi rabon shi yi za du hazar mikidar kenan wannan abin da wannan mutum ya cancanta za a ƙara shi kun gane ko kenan akan wancan kenan za a ƙara shi ka ummin misali kamar a ce uwa ce ya ce to yanzu abin da za a yi kenan masalar yanzu sai an ƙara ta ko ga shi na shiga ga uwa kuma ya ce su ya masalatul warasa bidunin wasiya da farko za a buga ta mas'alar da magadan ba sa ba wasiya sannan daga ba a dora wasiya ya sama ko tunda ai shi ba magadi bane kina shi daga ba ƙari ne za a yi shi bidun wasiya tunda in- yanzu inda farko ma aka raba kai tsaye haka nan yanzu wata ran wani ya ji an ce da aka zo raba su kaza ne amma ga yanda aka yi aka sa da wannan mutum wanda aka sayo shi ta zai an yi zalunci amma in aka raba masalar yadda take kuma sai aka ce to yanzu akwai wani da aka kara ciki kenan dole a a sa shi su- ya bar shi a ciki sannan a sake dibize kenan kowa san daidai aka yi to yanzu sai a kara sai da farko sai a yi masalar akan magada bau banda wasiya min samaniya ta ashar sai a buga ta a sha takwas kun gane ko lil ummi as-sudus uwa tana da nata rabo shi ne ɗaya cikin shidda za a ba ta talata wani abu na yi albaƙi kamar ta asha su ku yaya suna da sauran nawa ne rage sauran sha biyar to yanzu ya za a yi likulli wa yadda min hukamsa kowane ɗaya ƙara nawa za ba a ƙa'ida nawa za ba shi biyar ko to ai wani zai shigo kuma to su kenan wasu yake cewa wasu da alaiha mishin nasibi ibni za a ƙara akan wannan rabo na ɗa guda to yanzu ba huwa hamsa shi ma ajiyar ne ko kenan nawa zai koma kenan a nan fasarar min salatatin wa ishirin yanzu masu ala ba ta takwas wata ake nan nawa za ta koma ishirin da uku in aka hudda uwa tana da uku sauran nawa sauran ishirin kowa biyar biyar ba haka na bane kenan shi ma ya shigo ciki kenan da farko in aka buga kansu aka ɗauka aka ba kowa na shi yanzu sai a dawo ko ba raba mu za a yi kenan kowa san asalin masalar ga tanan kowa san asalin shi da ba dan an sawa ne ba kowa ga abin da zai ci to yanzu kuma sai a ƙara ruwa shi kenan yanzu kuma sai ya koma ashirin da uku yanzu uwa an ta hujja nata su shan saboda kai su hujja na shi to bismillah wani ولو وصى بشخص بمثل نصيب الأمين ووصى الآخر بشخص الله المال جعل صاحب السدس الباقي الذي فرد له السدس أي السدس الباقي وصاحبتها مثل الذي مثل الذي قبلها
da ya yi ya ce walawar sali shakasin bimisili ahadihim bimisili nasibi ahadihim da mutum zai yi wasiya ga wani mutum ya ce a bashi irin rabon ɗayansu to ban da wannan ya ce kaga irin na diya na ɗazu ke nago wawar sali akar isudis shi ko wani ya ce kai ba a dukiya ta kasa shi da baka ɗaya kaga wani ya ka rikici shi wancan ya ce a bashi irin na diya inda wani muka rada suke da kuna rike ko yanzu kuma wanda ya ce shi kuma ba shi daya cikin shi da rafi da duke shi ya ga wani ya katan garda sulusi baƙin bi sulusi baƙin man ya ce a baka abin da ya rage a dukiya ta a kasashe da ba an hudda na wancan ke na wancan an hudda a cikin nadiya kuma abin da ya saura a ciki a baka sulusi to yanzu ya za a yi yake cewa ju'ila sahibu sulusul baƙi kazi faradin lahu sulusi sai a sanya wanda aka ce a bashi sudusin abin da ya saura sai a sanya shi kamar mai ci da farazi tunda ai shi sudusul baki ya kace ba irin da ɗaya aka daidaita shi bari a irin na ɗazu kenan yanzu shi wancan da aka ai su biyu ne aka wasiyar shi ɗayan irin na ɗiya ko shi ko ɗaya aka ce sudusul baki to yanzu shi mai sudusul baki shi ai bai kai su a ƙarfi ba sai a ce to shi yanzu wannan a maida shi zaman kamar mai ci da farazi uwa ko wata matar sauransu kina shi da alisa wa nashi farari sannan sai a sake buga irin masala irin na ɗazuku ya kamar yadda kuka jeho uwa a ɗansa shigo kenan kaga a ita ai farari aka san gara ta farari sannan aka buga gaba ɗaya masala ta zama kaza sannan a ƙara laban wancan ta koma kaza to yanzu sai an fara ɗaukan wannan za a ɗauka shine ne mai mai wannan mai farari kamar zaman uwa ki to sai ya za a yi sai ke cewa ai surusul baki yace za a ɗauki surusun abin da ya saura in aka yi kuma aka kare yace kuma sai a anganta ta a maida ta kamar da suke ta baya ke na yanzu nawa ne surusul baki in aka sani in uku ne to masu ana ta koma irin da tana suke ke ya danganta da yawan biya yanzu sai a ɗauka a hudda na
وإن كانت وصية الثاني ذلك الثلث وصلتها أيضا كما قلنا سواء أي من ثلاثة وعشرين ثم زدت عليها مثلها تسعة وستين ثم إلى صاحبه أي باقي سهما واحدا والباقي بين بنيها والوكيل آخر أربعة أربعة
shi ya ce tofa in kanar wasiyatu sani bi sulusi baƙi sulus in kuma wannan nabiyin da aka mashi wasiya wancan an ce in na ɗiya shi ko nabiyin sai aka ce sulusin abin da ya rage baƙi sulus sulusin kuma a ce sulusin shi ba kaga masu ala za ta yi yawa kenan abin ya kasa kasa diya ya ce ya za a yi su yi ta za a sake gyara wannan mas'ala aidan kama kunna sawa kamar yadda muka wadi a baya da farko min salatin wa 20 za a buga ta 23 irin wancan na farko summa yace zirta alaiha misliya sannan ka kara linkin ta sau biyu nawa ne linkin ta sau biyu 23 sau biyu nawa za ta kama 46 in ga gama ta da wancan 20 wa 69 ya wato masu alaka za ta koma fatasir yu'ajjal da ta aka yi sulusul baki kenan in aka tun da sulusi ɗaya a cikin uku ne kenan yanzu in aka hudu wancan aka buga ashirin da uku yanzu wancan haɗu sai an raba shi gida nawa uku yanzu dole an buga ta sauran sau uku shi yasa ce sai an ƙara limkin biyun ashirin da uku ya zama tisa'in da tara shi ne ana ke cewa fatasiru tis'atar wa sittina ga shirin rubuce sai ta zama to sittin da tara an buga ta to yanzu in aka ya za a yi yawan ce tuwuta sahibu sudus sai a ba ma'abocin sulusi sulusi baƙi sulus sulusin abin da ya rage na sulusi su hamin wahidan rabo ɗaya kowane walbaƙi bayan albani saura kuma sai a ba ‘ya'ya walbasi al'akar da wancan ɗayan da aka mushi wasiya wanda shi ma irin iya yake sun daura wancan ne za a hudda arba'an kenan kenan zama to sun zama to sun hudu kenan kenan za a raba abin ya koma gida hudu kun gane ko kenan bayan an hudda wancan nashi shi yanzu a wancan an raba a kowane an ɗauki silisi an bashi an lissa an bashi an hudda shi yanzu abin da ya rage kenan iya za a raba su uku sai a ƙara musu ɗaya shi sa ce arba'an sai zama to kashi hudu zai koma na
Thank you. وهمين وإن كانوا أنفتع فله ثلاثة
yace wa in zadal banuna ala salasatin idan diyan ku da aidi da muke magana diya uku ne ko yanzu to diya yace in sun ƙara akan uku ya za a nan yace zitta sahibar sulusul baqi yace zaka ƙara ma'abocin sulusi kenan wanda sulusul baqi sulusin abin da ya rige bi kadar diyabeti daidai gwalgwadon su ƴaƴan da suka karu dama ai dan uku ne aka kace tun da sun karu daidai gwalgwadon karuwar za a yi ba in kanu arba'atan in ɗaya ne ya karu suka zama ta hudu yace a ɗai da hu min masafi mas'ala sahamain yace zaka bashi kashi biyu ma'ana saham guda biyu akan yadda aka yi mas'alar wa in kanu kan safaru salasa in ko biyar ne to yanzu kenan maimako a bashi a bashi same ne a bashi uku kenan kowane ɗaya za a ƙara mashi kenan daidai adadin abin da ya ƙaru a sama haka za a ƙara mashi
والولينا أربعة وله سام واحد وإذا تدلون على أربعة يكتب لكل واحد سهما yayi ya ce wa in ka nuna wasiya bi su su baƙi rubi in kuma wasiyar da aka yi aka ce a rubin da zai yi saura kenan a bada sulusin shi a hudu na ƙarshe a bada sulusin shi walbanu na arba su ko ƴaƴan guda hudu ne falahu samun wani kenan za a ba shi rabo ɗaya tun da in aka ɗora shi a sama kenan ɗaya zai bada sai bada biyar wa in zalar banu in ba sun ƙara alba ala arba sun wuce hudu zirta bi kulli wa duk inda mutum ɗaya ƙaru sai ya ƙara mishi samun rabon wannan mutumin kenan tun da ayin aka yi divize kenan a jikin kowa iya da haƙƙi kenan sai ka ƙara mushi kowane mutum ɗaya rabo guda rabo guda rabo guda daidai adadin su in nan su uku ne abin da ka ba uku ai kowane ɗaya abin da aka bashi haka za a bashi a kowane ɗaya a za a ɗauko ɗaya a ɗauko ɗaya a ɗauko ɗaya in sun huɗu ne ma haka ne za a ɗauko a ɗauko kenan shi da ka buga zai ba da rabon daidai kenan yanzu misali da da aka ɗauko ishirin ɗin sai aka ba iya aka raba musu kenan yanzu dole al'alaban kowa sai an hudo mishi daidai kan adadinsu kun gane ko kenan wannan ne za a hudda in aka hudda zai bada daidai shi ma zama biya kenan a kowanne in su hudu ne kenan a kowanne a raba shi gida hudu a baka daya na shi shi ma wani a ɗauko a ɗauko a ɗauko a raba gida biyar kenan ko tana ya ɗaiɗe ne za ƙara kenan ka ciro ɗaya nan ma ka ciro ɗaya nan ma ka ciro ɗaya nan ma ka ciro ɗaya in ka gama za ka samu hudu kenan in ga hudu da zama na sai ka bar musu wani hudu kenan shi ma zama daidai kenan da shi da su to sai na gaba ya ce wa in wasa bidifi nasibi wa rufi in ya ce ya yi wasiya ce duk iyana abinda za ba ɗana wannan alimka mishi ya mana da ɗabi biyu ke shi ɗaya ne amma a ɗaya biyu yake ina ne ku tun da wasiyi ne yana inda bai zama daga cikin cikin dukiya dole a bashi ya ce to in ya ce wannan mai ne wasiya ya ce a bashi linkin rabon mai gadon nan sai a diba mai gado kasa sai a bashi linki biyu na wannan mai gado au zai ifahu ko ce zai ifahu falahu masarar ya ce nasib ko ya ce za a bashi rabon shi ne da ya waɗannan wa in wata bi zara sai azafi in ma ya ce a bashi linki uku falahu zara sai azafi a misali haka nan za a yi an lumka na diya uku za a bashi duk dai abin da mutum ya hudu yadda bai hudu da mutum wasiya ba haka za a bashi to bismillah
وإن وصى المشاء فتركه أو المؤمن فتركه لمخارجه وترك الباقي على الورثة ya ce wa in wasa bi juzu'in musha idan ya yi wasiya da wani yanki kun gane ko ya ce a bashi kaza ka sulisin ya ce kawon misali ya ce a bashi sulisi ko rubi ya ce a kantahu in makarai tun daga farko ma tun da ya ce rubi kawai a hujjar rubi yau daman tun daga abin da ya hudu ai ba ta haifa na ɗa daman an ce na ɗa shi ne ake buga wani lissafi yanzu da ya ce dukiya ta raba ta gida hudu a bashi da shi kenan kawai da an zo mai za a yi yace tun da makaraji za ka hudda tun daga aka lissa dukiya tsori a hudda inda yaso yake cewa me za yi wa qusimatul baqi al warasa ko kuma qasamtul baqi al warasa sauran abin da ya rage kaza magana ka raba musu shikenan ya kare ina ga wani ayyuka da gani ya ko da kamar ban gano ya shi ya ka aiki wannan duka ne mala ya zama su da amma da iske ana irin wani wasiya ba a cika ba irin wani wasiya ce a ba shi irin na diyana ko na diyana kare dai da ko da da ya faru ma dai akwai sharashi amma dai asali daga rafi irin wani wasiya ba akwai wahala بسم الله الرحمن الرحيم هذا to sai ke cewa sani hurufin jarar azza'ida wancan mu hurufin jarar al'asaliya ko yanzu kuma sai harufa na jarra na wasu masu suke na jarra wanda ne kasa ne amma ba na asali ba ne hunaka arba'atu a harufin akwai harufa guda hudu da jarri wanda suke sa a yi wasali kasa su sa'amalu za'ida za a aiki da ita amma su asalinsa na ƙari ne wahiyar za mu wara da na hulko min min misali halimin sadiqin yukhlis ka ta halimin sadiqin yukhlis kenan yanzu anan min sadiqi ya zama mubtada kenan kun gane ko yukris kuma jumlar wannan huwa kenan da jumlar da fi'il mudari'in da fa'ilin wanda yake muqaddar kenan duk gaba ɗayan za su zama to labari sai ce misul kawai zaka ce ma zarani min ahadin kaga shi kuma ya zama za ta zo a fa'ili nan ma zarani min ahadin haka da misul lam yatakhallaf an ijma'i min udhun shi ma ana fa'ili za ta zo to yanzu kun yi wannan ko na farko da yace ma zara ne ina biyu kai ba wanda ya ziyarce ni min ahadin ina ko yace lam yatakhallaf an al-ijtima'i min udhun babu wani mambur da bai zo ba wajen taron nan kenan kowa ya zo taron nan yace to wai taron fi ziyarati min yace an sharda in za a yi kari da min na farko an tasu an tusu baka bi nafiyin sai an mata rigaye da wani abu da koriya kuma da aka ce ma zaran ma kaga koriya ce ma zaran ya ce ɗaya kenan nafin auna hayin ko kuma hani au istifahamin ko istifahamin shi ne hal shi ne na farkon da aka ce hal ayyar istifahamin to dole da inda za a yi ziyada da min ko a kawo nafin ko a ka hani ko a ka istifaham kenan shi ne za a ƙara kafin a hudu minkin sannan ta zauna da in babu su ba za ta zauna ba shi yasa an kulli ba ainihin ko kuma hal aka same shi na biyu ko ma aka saɗa ma aka na biyu ko nan da korewa to sai yake cewa fa najidu anna min za mu ga min din nan fil amsalati a misalin dai salama ana kan ita da kanta bata da ma'ana ta ta kenan yana nuna cewa ta kare shi wannan bata da ma'ana ta ta wa inna ma ji'a biha yace an zo da ita ne min anan limujarradi tawkiri dan a karfafa magana kama annahu la muta'alliqa la kan ba inda mun san ba wani abin tana da shi to yace amma min hasil i'rab amma an da mu i'rab na wannan min din tana ta zo ta dole i'rabin ta me za a yi mata yace fa hiya harfu jarrin za'id kenan ka zo min yaka ce min harfu jarrin za'id arabi ne na usuli kasa amma na kali kuma ba'da to abin da ke bayan ta in misali na farko ne mubtada ne kenan abin da ke bayan shi ne labari bayan ma yi ulamu bil misalai ne amma misali biyu na gaba da na uku da na biyu da na uku kowane a fa'ili take kenan da nan da yake cewa na ma zara ni min ahad min ahad anan min ta zo anan kenan ta fa'ili can ma na gaba lam yatakallab an al-ijtihad min udhun in kai ba za ka shi ma fa'ili ne kenan a misali biyu na da na uku da na biyu da na uku kasu fa'ili ne marfu'an wa alamatu rafi'i alamar rafa a damma al-muqaddara damma wanda ake kaddara tun da ayi ta a dalmatiki ba za a ce ba minu ba sai da ce min a kaddara dai gurin ne na na ruwa wa sabu taqdir yace abin da yasa muka kaddara dole wujudi harfil jarri za'id saboda akwai harfi na jarra na kari wa zaharatul kasara yace kasara kuma ta bayyana da aka ce min kasara guda biyu yace munasabatul jarri saboda munasaba da ce da wasali kasa da wasali da kasara da wasali kasa duka ɗaya yace wa tuzadu min fil fa'ili wal mubtada kama ta kaddama yace ana ƙara min a cikin fa'ili ko mubtada kaga duka da wannan da muka yi cikin ɗaya fa'ili ɗaya kuma bi ko mubtada bi mubtada fa'ili ɗaya mubtada kama ta kaddama wa kazalika fil maf'ul bi yace to ana sa kuma al maf'ul bi amma bai kawo misalin shi ga yanzu ya kawo misalin a ƙarshe yace mislu ma ra'aytu min ahadin kaga ni anan ma ra'aytu min ahadin kaga anan maf'ulin tunda ra'aytu fi'lun wa fa'ilun kina yanzu min ahadin anan maf'uli yawa jariya majrur kuma sune maf'ulin to shikenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت saboda kasu da akwai wannan da ya ce suna wannan da ke zama a can. Ya ɗauko biyu an zama wata sun